الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه وأدب نبيه فأحسن تأديبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الناس وحسيبه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله زكى الله أوصافه وأخلاقه ثم اتخذه صفيه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له في خشيته أما بعد فاتقوا ربكم عباد الله لقد خلق الله الكون وأبدعه وبناه على نظام دقيق وأحكمه لا يخرج مخلوق من هذا النظام الإلهي ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت صنع الله الذي أتقن كل شيء إن التقدم إن التقيد بالنظام فطرة كونية وضرورة شرعية ولا يمكن أن يصح مجتمع أو تصلح أمة أو يسعد فرد إذا النظام لم تطبق أصلا فالقوة والتقدم والراحة مرهونة بمدى التزام الأفراد والجماعات والمؤسسات والهلعات بالنظام وتقيدها به في حياتها المسلم المنظم يقدم الأهم فالأهم يوازن بين الأشياء وهذا الصنع من النظام وحسن التدبير وسلامة التقدير يحفظ الفرد كما يحفظ الجماعة ويقيها من التفرق والاختلاف ويدعم العلاقات الاجتماعية ويبعد الشحناء ويؤدي إلى تولية الأحق ويؤدي إلى تولية الأحق في كل شيء وكذلك يعين على حمل المسؤوليات وأعباء وأعبائها ويمكن من القيام بالأعمال الكثيرة في الأوقات القليلة كما هو دليل على الالتزام بأحكام الشرع قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة ولتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إخوة الإسلام من الأسف الشديد قد يخرج, يخرج البعض لسوء حظه من نعيم النظام إلى جحيم الفوضى إلى جحيم الفوضى واللعب والتقصير ومن ثم يلقى سوء الآقبة والمصير متوهما أن هذه هي الحرية والحرية إذا كانت تركا لواجب أو انتهاكا لممنوع أو تقصير في أداء حق وإنما ذلك بداية الخراب وأول طريق النهاية سواء على مستوى البيت أو الأسرة أو الولاية أو الدولة قال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تتنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ومن الطريق إلى التحلي بالنظام في حياة الفرد والم... في حياة الفرد والمجتمع فلا بد من العلم والوازع يرشدان كلا حدوده وحقوقه وما له وما عليه تجاه نفسه وجيرانه والآخرين ويكون ملما بالعلم الشرعي ليعطي حق عبوده تاما غير منقوص وأيضا لا بد من وجود سلطة تقوم بإلزام الناس به ومعاقبة الخارج منها قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد يا أيها المسلمين من أقار جدد قوديا الله سبحانه وتعالى ميقوى ميقومي وان يهوري من رأيوها هل يزوى يوم juma'a yau mana uku ga watan juma'a ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shekara 1445 da kidan miladiya yau mana 17 ga watan 11 shekara ta 2023 wannan khutba za ta yi mai alƙa a cikin addinin musulunci kasancewan addinin musulunci kingdom ne babu abin da za ka nema sai ka samu na tsari da daidaito da biyar abubuwa da gabatar da abin da ya dace a gabatar da jinkirta abin da ya dace a jinkirta da ɗaukaka abin da ya kamata a ɗaukaka da kaskantar da abin da ya kamata a kaskantar addinin musulunci dai ya kewaye komai ya kuma zo da komai babu abin da zaka nema a cikin addinin musulunci face sai face ka same shi wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta ya jahilta to shi yasa wannan khutba za ta yi magana akan bin tsari a cikin addinin musulunci babu shakka Allah subhanahu wataala ya halicci duniya kuma ya nuna kwarewar shi wurin halittar duniya ya gina wannan duniya akan wani tsari wanda tsarin nan an nuna ƙwarewa da ilimi da hikima a cikin irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsara duniya da haka babu wata halitta daga cikin halittun Allah subhanahu wata'ala da za ta fita daga cikin irin wannan tsari na Allah subhanahu wata'ala idan kai dubi tun daga tsarin halittar ɗan adam za ka ga irin yadda Allah ya kyautata tsari in ka ga yadda Allah ya tsara yadda rana da wata take gudana da taurari za ka ga yadda aka kyautata tsari in kai lura da yadda iska take kaɗawa da duk abin da ka kalla a duniya zai nuna maka irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya kyautata tsari kuma abin ban sha'awun kamar yadda Qur'ani ya tabbatar ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ba za ka taɓa ganin wani tasgaro ko koma baya ko wani aibi a cikin halittar Allah da kuma tsarin Allah subhanahu wata'ala ba hakanan a wata aya Allah subhanahu wata'ala yake cewa sunan Allah allazi alqana kulli shay wannan shine tsarin Allah shine sana'antawan Allah wanda Allah ya nuna ƙwarewa a cikin komai babu abin da zaka dauka ka ce kai da ko da ba haka aka yi shi ba da yafi kyau yadda Allah ya yi din to shine mafi kyau shine mafi nagarta shine ko mafi inganci shi yasa wato mutum ya makansa ta baibayi ta hanyar bin tsari ko kuma al'umma ce makanta ta baibayi ta hanyar bin tsari to to wannan wani abu wanda yake a cikin tunani ne Allah ya halicce shi lokacin da Allah ya halicci halittu musamman masu hankali a ciki mutum da aljani to ya halitta tare da bin tsari yayin da aka ce mutane za su bi tsari to ba wani abu ne wanda wai ya ci karo da abin da aka halicce su da shi ba ko kuma da shi ba kuma bin tsari wani abu ne na addini domin Allah subhanahu wata'ala shi ya nuna mana bin tsari a cikin littafi shi yasa babu wani mutum da zai ci nasara ko wata al'umma da za ta rabauta a ɗaiɗaiku ko a jimlace in dai ba a bin doka da tsari shi yasa ƙarfi da ci gaba da hutu wannan yana da alaƙa ne da irin yadda ɗaiɗaiku da jam'iyyoyi da ma'assasosi da ainihin hay'at wato ƙungiyoyi dai manya da ƙananansu suke bin tsari duk al'umman da ta gina akan bin tsari to za ka ga cin nasara za ka ga ƙarfi za ka ga kuma hutu ya mamaye wannan amma duk al'umman da ce watsi da bin tsari kawai tana tafiya kara zubi to za ta zama mai rauni za ta zama ‘yar wahala tana cikin wahala ba kuma ci gaba babu wato ainihin dacewa a cikin wannan al'umma shi yasa shi musulmi mai bin tsari yana gabatar da abin da ya kamata a gabatar wato yana a'auna abubuwa ne ba wai kawai yana tafe da ta bane yakan yi tsari yi kyakkyawan tako ya kaddara komai irin yadda ya dace wanda yin hakan kuma shine zai tsara al'umma daga yawan saɓani zai tsara al'umma daga wato ainihin kallon kallo saboda an tsara komi komi an ajisha inda ya dace hakanan bin tsari zai taimaka wurin yaukaka alaƙa tsakankanin mutane a cikin al'umma zai kuma gusar da jin haushin juna da ainihin kallon kallo da ɗaiɗaiku za su riƙa yin majunansu bin tsari zai taimaka in an tashi ba da matsayi a ba wanda ya dace a cikin komai hakanan bin tsari zai taimaka duk wanda aka ɗora mishi wani nauyi to yakan iya ɗaukan wannan nauyin yakan kuma iya yin aiki mai yawa a taƙaitaccen lokaci kamar yadda yake bin tsari yana nuni akan bawa yana bin dokokin Allah subhanahu wata'ala yana sunnantuwa da sunnan Allah a irin ayoyi mabambanta wanda alqur'ani ya zo mana da shi wanda suke nuna mana bin tsayi kamar irin su fadin Allah subhanahu wata'ala wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-sala a cikin sautin nisa'i irin yadda Allah yake nuna mana bin tsari a wurin sallah a fagen yaki ko irin ayoyin da suke magana akan wa shamsu tajri mustaqarri laha ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار يد أكل هنا مك يد أكل آر دري دين أكل آر رانا أكل آر وتا هو نيد مسوكيا شي هو نيد مزوني شي da irin yadda aka tsara su da dai sauran ayoyi mabambanta waɗanda suke nuni akan kyautata bin tsari sai dai abin ban takaici waɗansu mutane waɗanda aka jarabce su da wahala su suna ganin saba matsari shi ne gwaninta a wurinsu su suna ganin sun fi ƙarfin su bi tsari sun fi ƙarfin su bi doka wanda aka taru akan ittifaƙi a kansa wannan sai dawwamar da su cikin wahala da wargi da ci baya daga ƙarshe kuma sai kaga duk al'amuransu ya zama a taɓarɓare al'amuransu ya zama a lalace inda ka tambaye mutum me yasa ba ka son ka bi tsari sai ya nuna maka ai ina da yanci ina da yancin faɗin albarkacin baki ina da yancin yin abin da na ga dama ba kuma wanda ya isa ya sa ni koya ne shi a tunanin shi wai wannan shine yanci kuma wannan sai ya dace da ɗabi'a da mutanen jahiliya wanda الشيخ محمد بن عبد الوهاب ya kawo shi a cikin littafin sa masailul jahiliya sunan jahiliya wanda ba su shari'a su suna ganin yin abin da kaga dama kuma ba wanda ya isa ya saka ko yana su suna fahimtar wannan wai shine yanci kuma ya nuna kai yantacce ne ba su san cewa idan ya kasance yanci ya kai ga sai ka tauye wajibi ko sai ka afka cikin wani haramun ko sai ka sauya haƙƙin wani mai haƙƙi to a irin wannan lokaci wannan abin da kake fahimtar shi a matsayin yanci to shine mafarin rugujewanka in al'umma ce mafarin rugujewanta kenan kuma ka sa ƙafa na farko kenan zuwa ga ƙarshenka ina ne ƙarshenka to yayin da ka fara jin cewa ba wanda ya isa ya sani ko ya hana ni to a wannan lokaci ka hau kan turba ka hau kan hanyar da za ta kai ka zuwa ga ka, ko dai a rayuwance ko a addinance wannan kuma ko a mataki na gida ko a mataki na family ko a mataki na karamar hukuma da jiha ko a mataki na ƙasa duk al'umman da ta koma tana ganin cewa babu wanda ya isa ya sani ya hana ni babu wanda ya isa ya tirsasa ni ko na so ko ban so ba in yi babu wanda ya sai hana ni ko na himmatu zan yi ce kakka yi ko ba zai yiwu ba to duk al'umman da ta koma tana ganin ba haka ba to wannan al'umma ta hau turba na rushewanta kuma ta hau tafarki wanda zai kawo ta ƙarshe wanda yake in ta karkace ma ta bandari ko labarinta ba za a rika ji ba shi yasa ya uwa musulmi idan muna batu akan bin tsari akan ɗaiɗaikun musulmi ko kuma akan jama'an mu gabaki daya to ana muna nufin ne kowane daya hakanan kowace jama'a ta tsara al'amuranta tsari irin wanda ya dace sannan kuma ta shirya wato aikace-aikacenta da za ta rika gudanarwa wanda babu cin karo babu saɓani abin da ya dace a kusanto da shi a kusanto da shi abin da ya dace a jinkirta a jinkirta to kaga in dai ana son haka to babu makawa kenan kuma sai an koma ga turba na addinin musulunci domin shine ya tsara komi komi kuma yana gudana ba tare da cin karo da juna ba hanya da za ta sadar da bawa zuwa ga bin tsari a matakin shi ne shi kadai ko a mataki na al'umma ga baki daya to akwai waɗansu abubuwa guda uku wanda yake ko guda hudu sai in an same su ne sannan tsari zai gudana abu na farko da na biyu shine sai ka zama kana da ilimi kana kuma da kishi wannan ilimi muna nufin ilimin zamantakewa da ilimin rayuwa ka san mutunci ka san masu mutunci ka san tausayi ka san wanda ya kamata a tausaya ma ka san manya ka san irin biyayen da ya kamata a yi musu ka san masu rauni ka san irin karfafa wanda ya kamata a yi musu ka san talakawa ka san irin yadda ya kamata a jawo su a jiki ka san masu arziki ka san irin yadda ya kamata a sa su a hanya ka san shugabanni ka san irin yadda ya kamata a yi musu da'a a yi musu addu'a ta alkhairi in shugaba ne ya san talakawa ya san girman haƙoƙansu da irin yadda za a ɗora su akan turba mai kyau bi ma'ana dai kana da ilimi na zamantakewa to sannan kuma kana da kishi kishin nan ko dai kishi ne na addininka ko kishi ne na ƙasanku ko kishi ne na kanka ko kishi dai wanda yake mutuntaka ya tabbatar da shi to idan ka samu wannan to wannan shine zai nuna maka cewa ashe ni dinnan ga iyakan ƙarfin da nake da shi wane na kuma ga iya ƙarfin da yake da shi za ka gane wane na da haƙƙi a wuyana iri kaza ni ma ina da haƙƙi a wuyan shi iri kaza matata tana da haƙƙi a wuya na iri kaza ni ma ina da haƙƙi a wuyan ta iri kaza shugaba na yana da haƙƙi a wuya na iri kaza ni ma ina da haƙƙi a wuyan shi iri kaza haka nan zai kasance ka samu wannan ilimin wanda zai rika baka ma'auni zaka gane abin da kake da shi zaka gane abin da ba naka bane na waninka ne wanda yake da alaka da kai ko yake da alaka da makwabtanka ko yake da alaka da sauran al'umma baki daya wa'annan abubuwa guda biyu kenan abu na uku shine ya zama kana da ilimi na shari'an Allah subhanahu wata'ala domin kada ka dauki haƙƙin bayi ka ba kada ka dauki haƙƙin Allah ka ba bayi shi kuma wannan zai kasance kai zalunci saboda tsaban kirki da neman sai ka burge mutane har sai ka rika ɗauko haƙƙoƙan Allah subhanahu wata'ala kuma kana ba bayi kila za ka gaida wani babba sai ka kai ga kayi mishi ruku'u ko kayi mishi sujada da sunan yanzu kana gaida sarki ne ko kana gaida wani babban mutum kaga wannan ka dauki haƙin Allah ka ba wanda bai cancanta ba wannan haƙin Allah ne ka bar ma Allah da ruku'u da sujada da rusunawa yayin girmama wani wannan haƙin Allah subhanahu wataala ne ba yadda za ka yi ka dauki wannan ka ba wani a ce wai ka mutunta shi wannan ka ƙara bata shi ne in ya yarda da wannan ya zama ɗagutu in kai kuma ka aminta da wannan abin da kake yi mutum ya zama mushriki to kaga sai kana da ilimi na addini wanda zai nuna maka wannan haƙƙin Allah ne ka ba Allah haƙƙinsa ba tare da tauyewa ba wannan haƙƙin bayan Allah ne wannan haƙƙin iyaye ne ba za ka ɗauka ka ba yayi ba wannan haƙƙin makwabta ne ba za ka ɗauka ka ba manisanta ba wannan haƙƙin la ilaha illallah ne ba za ka ɗauka ka ba kafirai ba wanne kowanne dai sai ya kasance kana da cikakken ilimi domin karka ba masu haƙƙi haƙƙinsu to abu na hudu wanda sai an same shi sannan bin tsari zai tabbata shine sai kuma an samu fawa sai an samu ƙarfi wanda yake idan ka kyala al'umma duk yadda kake gano suna da ilimi suna da fahimta to in babu doka da odan da za a tursasa su kuma dole su bi dokan to irin wannan sai kaga al'umma kuma ta lalace saboda shi dan adam har kullun yana son ya miƙe kafa komin ilimin sa yau sai ga kai bar in saba ma dokan kawai to amma in aka samu ƙarfi kuma wanda zai tursasa mutane akan dole su bi doka da oda wanda ya bin doka da oda a ɗauki mataki a kansa a yi mishi hukunci irin wanda ya dace da shi to idan an samu wannan sai al'umma ta zauna lafiya sai kuma al'umma ta samu ƙarfi ta iya cimma nasarar ababen da ta tusa a gaba na alkhairi ta kuma tsallake sharrora sai kuma ta rinjaye abokan gabanta ci gaba da wato ainihin daɗin zama sai ya gulgula wannan al'umma sai al'umman ta rayu akan daidai da kuma ainihin daidaita waɗanda za su rawa a bayanta amma rashin wannan sai ya gurɓata mana al'umma sai ya jefa mu cikin halin kakanikayi da rashin nayi da rashin bin doka da oda da sauran abubuwa makamantan wannan muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu akan bin tsari da bin doka da oda da kuma tsare mana mutuncinmu ya tsare mana addininmu ya tsare mana rayuwarmu a ƙarshe in kai la'akari da wannan kutuba to muna kira ne akan waɗansu abubuwa kamun guda uku ko guda hudu abu na farko shine akan harkan marayu al'amari ya gudana tun shekarun baya wanda aka ba da umarni cewa kowane masallaci ya yi kyakkyawan tsari wadda za a rika tallafa ma marayu waɗanda suke kusa da wannan masallaci to alhamdulillahi masallacai da dama sun ɗauki wannan tsarin zai wahalar da suka samu akwai masallacin da ba shi da kwamitin marayu kuma waɗannan kwamitoci Allah ya sani suna bakin ƙoƙarinsu sai ka ga waɗansu sun sanya sati-sati suna tara gudunmuwa a kowace rana za su a kowane sati za su keɓauta rana suna neman gudunmuwa saboda marayu waɗansu kuma sun ɗauki abin a matsayin babin wakafi kawai masallata masallacin sun ba da sunayen duk wata mutum zai ba da kaza za a riƙe hidiman masallaci ana kuma tallafa mu marayu to ala ayyi hal dai irin yadda ake gudanar da tallafa mu marayu wannan abin godiya ne kuma muna fatan Allah ya amfani da wannan mu ma ya tausaya mana ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya shiga cikin lamarin mu ya tausaya mu bayan mu ma bayan ba mu domin babu shakka wanda ke tausaya mu maraya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce da ni da shi haka zamu zauna a gidan aljanna to wannan abin ai godiya ne dan haka shugabanni sun yi umarni da cewa lallai ai mu al'umman musulmi godiya akan wannan kuma a karfafe mu akan waɗannan kwamitoci da muke da su a masallatai to lallai mu ƙara karfafan kwamitin marayu mu ci gaba da sadaukar da lokaci da dukiya da tallafa waɗannan marayu mukan ba su ɗan abin da ya samu ne na ɗan abinci ɗan tufafi mafi yawa da kusan waɗannan abubuwa guda biyu ne mukan ɗan ba su shi ma za ga dai lokacin azumi ne ko lokacin sallah to idan da za a ƙara kyautata tsarin ya kasance kuma ana ɗan kula da karatunsu na addini da karatu na zamani to shi ma wannan zai ƙara mana mutunci da wato kima a idan Allah subhanahu wata'ala to sannan kuma shugabanni suka yi la'akari da cewa muna da makaranta wanda muka kafa a garin kafin Allah gaba wanda ke karamin hukumar ikara wannan makaranta marayu ne zallanta na 'ya'yan wannan jihan gabaki ɗaya waɗanda ba su da gata ba su da galibu ko kai ɗin nan yanzu idan kana da wani maraya in dai lokacin ɗaukan ɗalibai ya ka cika sharaɗai za ka iya kai ɗanka wato da aka bar maka maraya yi karatu a wannan makaranta kuma kyauta ne babu wani sisin kwabo da zai biya tun daga farkon karatun nan har zuwa karshen karatun nan sati biyu da suka wuce shugaban kwamitin marayu na zaria ya zo mana bayani filla filla da duk abubuwan da marayun nan suke da bukata na abinci masara da shinkafa da wake da manja da man gyada da magi duk an yi mana bayani da daidaikon abubuwan da waɗannan marayu suke nema to an yi la'akari da cewa akwai ɗan nau'in rauni duk da yake alhamdulillah an fi da to amma dai akwai nau'in rauni tun da lokacin da aka kafa makarantar nan an ce makarantar nan an bar mazariya da sabon gari su ne za su rike makarantar nan da ƙaramar hukumar Zaria da kuma sabon gari. To a Zaria kawai masallatanmu na ahalus sunna muna da sama da masallatai guda ɗari biyar. To amma kuma abin da ake samu a shekara bai wuce buhu talatin zuwa arba'in ba. Ina jin a wannan shekarar ne da ta gabata kamar yadda rahoton ya nuna an sami buhun da ya kai kamar buhu sittin tsakankanin masara da shinkafa. To Allah ya saka da alkhairi. To amma ina sauran masallatan saboda a ƙa'ida ana son ne kowane masallaci a duk shekara aƙalla kowane masallaci baya ga wancan ɗawainiyar da yake yi na mutanen yankin shi maƙwabtansa ko ya kuma ba wannan kwamiti buhu ɗaya ko na shinkafa ko na masara ko na dawa ko na gero ko kuma kuɗin wannan buhun in ma so samu ne a haɗa da buhun da aƙalla naira dubu ɗaya saboda wancan makaranta tamu ta kafin Allah gaba. to mu da muke da masallatai sama da guda ɗari biyar amma kuma ana samun buhunhunan hatsin da bai su wuce akwai ma na ɗaiɗaiku fa a wannan ba su wuce buhu hamsin zuwa buhu sittin ba to kaga ina sauran masallatai ɗari hudu da wani abu to wannan ya sanya shugabanni suka ba da umarni cewa mu gaya ma masallata kowane masallaci su fitar da tsarin kamar yadda suke da tsarin tallafa ma marayu to su kuma fitar da tsarin fitar da buhu ɗaya mafi ƙaranci kenan da naira dubu ɗaya mafi ƙaranci kenan wanda za a rika aikowa da shi zuwa ga kwamitin marayu domin Allah ya ce mu ke mu tsaye da wancan makaranta kar an faro aikin alkhairi kuma a ce an ji kunya an gajiya mun kasa tallafa mu marayu ba ba fatan Allah ya kai mu ga wannan matsayi da mu ma kada Allah ya ki tausaya mana da haka don Allah kowane masallaci da fitar da irin nasa tsari wanda yake bayan taimaka ma marayunku makwabtanku to ku kuma kawo wannan buhu ɗaya ɗin da akalla naira dubu ɗaya in masallatai ɗari biyar za su yi haka kaga muna da buhu ɗari biyar da kuma naira dubu ɗari biyar ƙila ba ana iya shekara biyu uku ma ba tsara neman ko sisi daga wurin kowa ba to Allah ya taimake mu limamai su tsaya su jajirce domin an yi la'akari cewa rashin zabartar abin nan zabararwa daga limamai shi ke haifar da haka da haka don Allah kowane limami a masallacinsa ya zabarar da masallata a ci gaba da kwaɗaitar da mu falalan tallafa mu maraya kuma mu yi la'akari da cewa in kai yau rayayye ne to akwai yawan gobe ɗin nan ƴaƴan kaɗin nan guda biyar shida bakwai takwas kila su ma duk an rubuta sunansu a cikin marayu babu mamaki ko ni ko kai hakan na iya samu yau ko gobe ɗin nan to Allah ya samu gama lafiya Allah shi taimake mu sannan abu na biyu shine jama'a komai yana da bukatan tsari kamar yadda muka gabatar da ba. waɗansu jama'a su suka kawo mu wannan kukan cewa tsakani da Allah ba a ba 'yan agaji haɗin kai a cikin yadda muke gudanar da al'amuran ga baki ɗaya amma musamman kuma a wannan masallacin sai kaga kowa zai aje abin hawan shi inda ya ga dama zai kuma ce zai ɗauki abin hawan shi inda ya ga dama jama'a wannan ba tsari bane in agajin nan aiki suke fi sabilillahi ba biyan su ake yi ba ko godiya ka tamamme ma ba a yin musu wanda dai zai ga yan agaje ce Allah ya saka muku da alkhairi samun wanda zai wannan yana da wahala sun sadaukar da kansu sun ba da rayuwarsu su zauna su kula da maslahan mu za su yi mana gaji kai kana cikin masallaci amma kana da amincin cewa abin hawanka in Allah ya so ya daina da aminci to yanda ke maka wannan ya kamata ka walakanta shi da ko ya kamata ka girmama shi to amma rashin sanin doka da oda sai kaga wani yaro kila kana ganin kayi da shi sai ya ce alhaji da Allah ka cire abin hawan ka anan sai ka ce ba zan cire ba in yi magana ka zare mai ido wani ma ka zage shi kuma sai a koma ana haya haya haya wannan ba daidai bane jama'a musulmi ka tuna yadda kake kwatan kanka a hannun Castelia kuma ba Allah ba ma'aiki kana Allah ya isa an ce eh ka je kai ta Allah ya isa an dai yi to wannan fa da Allah da ma'aiki a ciki mun tattaure ne a matattara na addini kar ka bari ka je ana Allah ya isa da kai a matattara na addini ka san inda kake wahala idan ka sele ne suka kama ka amma wannan sai dai a ce dan Allah malam gyara don Allah malam aje a nan don Allah ka cire abin hawanka a nan to wannan ai ba walakanci bai ba kuma nufin sharri bai to amma rashin tsari ya sa kowa yana ganin haba wannan dan yaron ne zai gaya min in ji wannan ba ba ba wani bane na angonmu shine zai ce min in yi ko in bari to doka da tsari bai ce haka nan ba duk al'umman da ta walakanta doka da tsari haka nan ita ma za ta lalace za ta ɗaiɗaice yanzu inda 'yan agajin sa zo su ce mun daina aikin agajin kowa abin hawan shi ya tsaya a matsayin kulan shi za ga a waɗansu ma'aikatu sai a ce wai abin hawan ka on your risk zai tsaya ne akan in ya ɓata kai ka sani inda haka ne da dama mu nan ba za mu iya zama masallaci mu samu sukuni ba kowa sai dai aje babur ɗansa ko motarsa ko kekensa ya zauna ya sallah a wurin to kaga ba tsari kenan ba kan gado kenan to tunda bayan Allah nan sun sadaukar da rayuwarsu to mu ba su haɗin kai mu mutunta su mu kimanta su in ka zo ɗaukar abinka ko godiya ma ba sa so kai musu kawai kai dai ka bi tsarin da aka sa maka sai mu gudu tare mu tsira tare Allah shi taimake mu abu na uku shine dangane da al'amarin sahu an kawo mana kuka da yawa cewa waɗancan sahu na baya-baya al'umma da yawa ba kwa son bin tsari ba kwa son bin sahu sai kowa ya nemi inda ya ga dama kawai ya shimfiɗa kuma in ka ce ma wani dawo nan ne nan ne sau ya kamata yi sai banda maka harara jama'a ba haka tsari yake ba ba haka tsari yake ba ko dan mun ga masallacin nan yana da girma ne kwarai da gaske kusan sau talatin da wani abu to da sau na farko da sau na talatin da bakwai ɗin da muke da shi duk matsayinsa ɗaya ne a kiyaye sahu a lura da sahu duk da kasancewa babu laifi a ce masu kula tun daga 'yan agajin har ya zuwa masu jagorantar al'amura su masu ƙara kula da yadda za su tsara sahu to amma in dai aka nuna maka ga sahu don Allah ka yaƙuri ka daure ka bi baya nuni akan kai kaskantacce ne ko baka isa ba a ƙarshe kuma akwai waɗanda yake idan sun shigo masallaci sai su ta bubbuɗe kan mutane wani ya ce wai yana son sai ya je sahu na kaza to wannan ba daidai bane inda sahu ya cike ka zauna nan idan an miƙe ana daidaita sahu to haka nan an sami yalwa sai wannan ya matso wannan ya matso wannan ya matso amma al'umma tana zaune kai kuma ka buɗe kan wancan ka shiga tsakanin wannan da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani akan haka sannan na ƙarshe shine waɗanda suka zo masallaci da wuri mun taɓa yin kuɗuba a kansu mun sha yin bayani ma a kansu waɗanda za su zo su zauna su yi ta surutu su yi ta surutu suna cutar da masu sallah suna cutar da masu karatun alkur'ani suna cutar da masu ambatan Allah da ka shi da wuri ka cutar da masallata wallahi gara ka jinkirta sai liman ya fara kudu ba sannan ka zo domin zunubin da baka dauka a zuwan ka masallaci da wuri ya fi irin abin da zaka samu na falala mun yi kudu ba akan wannan ba ɗaya ba ba biyu ba mun yi bayani akan wannan amma al'umma kuma dai tana da bukatun sai an ta jawo hankalinta da haka masu wannan tada ku ji tsoron Allah masallaci ba dandalin fira bane ba wurin fira bane ba wurin shekewa ba ne ba wurin holewa ba ne wurin ibada ne in za ka yi ibada kai in ba za ka yi ibada ba to ka ja bakin ka kai shuru kai ko da za ka yi gyangyaɗi ne ya fi maka alkhairi fiye da ka rika cutar da makwabtanka suna Allah isa mutanen da ke muku Allah isa suna da yawa cikin waɗanda kuke zuwa masallaci da wuri mutanen da suke muku Allah ya isa suna da yawa kuma wallahi Allah ya isan ku sai ya Allah ya isan su sai ta kama ku to Allah ka shiryatar da mu ka dora mu akan daidai Allah ka tsare mana imanin mu ka tsare mana rayuwar mu Allah ka tsare mana mutuncin mu Allah ka yarwata arzikin mu Allah ka rayar da mu akan sunna ka karɓi rayuwar mu akan sunna shugabannin mu Allah ka ja mu farfadan su zuwa ga dukan alkhairi Allah ka dora su akan daidai mu kuma Allah ka azata mu da yin musu da tafarkin sunna Allah ka yalwata mana Allah ka haskaka mana Allah ka raba mu da kunci da wahala da talauci da kakani kayi ya Allah matasan mu Allah ka shirya mana su yan matan mu Allah ka kintsa mana su shugabanninmu Allah ka ja makwarkwadinsu zuwa ga dukkan alkhairi dattawan mu Allah ka yi musu albarka kananan yaran mu Allah ka tarbiyyantar mana da su a tafarki da addini Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati